kafin haka akwai tambayoyi da za mu amsa insha Allah akwai ta takarda wannan ba tambaya bane ba ina ga zan mika komanda shi da 'yan kwamitin tafsiri za su tattauna a kai idan akwai lambar waya ma a jiki akwai ci ta rubuto takarda game da maganan saki a gaskiya korin da ban gane ba cikin rubutunta ta ce ba a saki cikin goma don ta sa 1-0 to me goma din sakon goma ne ko minti goma ko awa goma ko sati goma ko wata goma kawai goma ta saka babu goma kaza in ka ce goma dole goma mai ko ba haka ba a hausa ne kan ko shekara goma ko wata goma ko sati goma ko kwana goma ko awa goma ko minti goma ko sakan goma dole cikin ɗayan nan a samu ɗaya to kawai goma shi yasa tambaya ne game da saki ba za amsa ba har sai na fahimci tambayin tukunna in ta ji ni dala ta sake rubutawa ta faɗi abin da take nufi da wannan 1-0 ɗin wannan kuma tana tambaya akwai a ita za ta fahimci abin da na faɗa idan na karanta abin gaba ɗaya a wani gaba ne goman ya zo shi wannan ta ce akwai wanda suke ake ba da loan ɗanta ne za a ba shi loan to ban sani ba loan na mashin bi ma'ana bashin mashin kenan ko loan shine a baka kana biya hankali har ka gama biya to za a ba shi irin wannan mashin ban sani ba gwamnati ne ke badawa ko wani ne ko wata kungiya ne shine abin da ba a faɗa a ciki ba to sai zanto wanda yake ba da loan ɗin ya ce sai an ba shi dubu goma sannan sai ya bayar to halaccin wannan dubu goma da za a bayar ya halatta a karbi london ko kuma bai halatta ba to akwai bukatan a san suwa ne masu ba da london tunda tsarin lon akwai menene processing fee da ake biya ko da a banki ne wasu kudi da za ka biya kamar na menene process maka shirye-shirye ne kome yauwa kamar shirye-shirye da za a yi da hada takardu da wane ne da cika forms da sauransu to akwai kudin da zaka biya kan wannan to in yi wannan ma irin shi ne dubu goma sai a ainihin bayar sannan shi kuma lot irin wannan na gwamnati game da ma'aikata galibi fata wanda malaman wasu ke bayarwa na cikin gida daga cikin akwai su dr jalo jalingo shine ma'aikata su karba ina fata an gane karban ya fi ainihin rashin karban sabanin wani mutum ya zauna kawai yana da kafa shi yana ba da loan a wannan shi kan haramun da in yana sa kudin ruwa ina fata an gane yanzu a ce aikinka ne kawai kai ka ba mutane bashi ainihin a kana dora musu kudin ruwa riba wannan haramun ne amma haya faces kuma na mashin shi kuma ya halatta kusan haya faces ko in kira dan a cabance ga mashin nan ni na sai mashin din dubu tamanin misali lokacin jonathan kenan ko shi mashin dubu tamanin ne yanzu ya fi miliyan ko allah ya sauwaƙe miliyan ɗaya da rabi kai a sarfirullah to a irin wannan yanayin ne fa a zo ana kare waɗannan azzaluman mutanen ta kowace hanya baka da hujjan da zaka musu addu'a wallahi tallahi tsakaninmu da su sai allah ya isa shine gaskiyar magana son zuciya ne kawai irin na malamanmu domin a ƙa'ida shi ne duk mutumin da ya zo ya samu man fetur a naira 180 ku ji ne da kyau mutum ya zo ya samu man fetur a 180 ya zo shi yana tangadi a ingil square a abuja ya zo ya ce da subsidi man ya koma sama da dubu ɗaya sannan don wai man ya ɗan sauka sai a yaba mishi wallahi tallahi son zuciya ce har yanzu ban faɗa tara da wani abu ne kusan dubu ɗaya ke sayan shi to a yaba mishi a kan me kuma sai ka duba me yasa man ya sauka ai ba gwamnati ne ta saukar da man ba challenge ne na dangote dangote ne ya kalubalance su man yake sauka ba dan suna so ba dangote ne tashi ya ci mai da mai naira ɗari tara da tamanin bayan sun duk abin da za su yi kar su bar ma'aikatan man shi ya aiki abun ya gagara saboda pressure da suka samu daga ko'ina sai dangote zo ya karya farashin man shi a wurin shi yasa dole gwamnati ta zo ita ma ta rage don a sai nata to shi yasa ba su har in har za a yi ba mutanen da sai in manya koma yadda suka same shi kuma sati ɗaya da ya wuce ƙasa da sati ɗaya sanata ali indume wanda ɗan jam'iyyarsu ne ɗan apc ne ya fito ya faɗa cewa babu hujjar cire tallafin mai har yanzu in ji sanata ali indume wanda jam'iyyarsu ke mulki ba wai ɗan adawa ba kuma daily trust sun yi bincike sun ce tallafin man da suka ce sun cire har yanzu ana cire kuɗin ana sace shi daily trust ne suka faɗa sun buga kuma a abuja daily trust suke ba sa tsoron kowa in karya suke a jiya kulle gidan jaridan ma suka ci har yanzu tallafin man da aka ci an cire ana cire kudin ana rabawa tsakanin su manyan kuma an cire talakawa an cire tallafin mai kuma manya kuma dubu daya daga naira ɗari da tamanin wallahi malaman musu ji tsoron allah babu wani dalilin da za a yaba musu kamar kai ne fa mutum ya buge ka da mota da ganganci ka faɗa kaɗan kukkurje bakinka ya fashe ya ka fito kana masa godiya ka ina gode ba ka kashe ni ba ba saka da alkhairi ka zama sakare kenan sai dai ka gode wa Allah da abin ya takaita a haka amma kai tsakaninka da shi ba godiya to duk abin da ya sauka na farashi wallahi babu godiya tsakaninmu da gwamnati sai dai mu gode wa Allah Allah ka ci gaba da tausaya mana amma su kan sun zalunci mutane duk wanda yake musu wannan addu'a wallahi akwai ran da Allah zai tambaye shi kuma sai yayi bayani wannan shine gaskiyar magana ana yi ne imma ko saboda son zuciya ko saboda burge azzaluman gwamnatin ko saboda dalili kaza dalili kaza amma tsakani da Allah cin amanan talakawa ne cin amanan al'umma ne cin amanan kuma kujerun musulunci ne da ake kai a matsayin mu na ɗalibai yanzu akwai wani malami da ya fito shekaran jiya akwai jam'iyyar sdp wanda yan rufayi suka koma da su ba farawa wai sai yake cewa wai duk wata daula ta kafurci da aka rusa ta da doki aka rusa wannan daula saboda su tambarin jam'iyyar doki ne sdp da ta so a biyola ba wani sabon jam'iyya ba ne ba duk wanda ya san lokacin zaben lokacin ibb a biyola da bashir tofa da sdp da nrc to wannan sdp ne ita ce mai alaman doki wancan mai alaman shahu to sai ce wa duk daular da aka rusa ta tarihin musulunci da doki aka rusa kaga ya fito yana yana wa sdp campaign komai sai mu jingina shi da musulunci saboda karya da sun zuciya ko yan rufai sun gan shi ne ban sani ba sun nan sallame shi to bari a fara ce muku yanzu sdp musulunci ne saboda da sdp sayyidina umar suka rusa rum wallahi talla har sun fara wannan bayanin wasu daga cikin malamai na gan shi ina mamaki kuma a cikin ramadan kana yawa Allah karya da sahabban annabi karya lallai ya kamata mu kama bakonu kuma na sha faɗa kuma zan ƙara maimaitawa billahi lazi la ilaha illa huwa babu abin da ya haɗa musulunci da wannan gwamnati musulunci ya yi gabar ne su sun yamma musulunci sunan shi musulunci demokuraɗiyya sunanta demokuraɗiyya shattana bainahuma kamar nisan da ke tsakanin gabar da yamma domin musulunci shine ka zo ka aiwatar da shari'ar musulunci amma demokuraɗiyya wannan tsari ne na amurka ina fata an gane amurka ce ta mata ciki ta haife ta ta rene ta ta raba wa duniya tun ainihin 1776 ranar 1 ga watan julai aka yi wannan abu su judge washington to tarihi ne mun karanta mun sani a duniyance ba za ka iya mukabala da mu ba a addinance ba za ka iya ba ya tambaye ka mai demokuraɗiyyar ma baka sani ba suwa suka kirkiro ta a duniya suwa suke tallata ta mutum bai sani ba to shi sa harkar demokuraɗiyya ka mu'amalanci ta matsayin demokuraɗiyya ne amma ka dana cewa gwamnatin musulunci ne wallahi Allah sai ya tambaye mutum gwamnatin musulunci ne gwamnatin da take aiki da Qur'ani da hadisi duk gwamnatin da ba wannan ba ko duk kabinet ɗinta gaba ɗaya kan musulmai ne ba sunanta gwamnatin musulunci ba sunanta gwamnatin siyasa yanzu ka ɗauki misali kano aka kano tun daga gwamna har kansila gaba ɗaya musulmai ne kwamishinoni gaba ɗaya musulmai ne da directors da famsec da kowa babu wani wanda ba musulmi ba da ke rike da bukani to in dai demokaraɗiyya ake ba sunanta gwamnatin musulunci ba to shi sa a daina yaudaran ku da an haɗa musulmai suna abu musulunci ba gaskiya ba ne ba tana na matsayin ta na demokuraɗiyya ƙarƙashin apc ko pdp ko nnpp ko abga ko labour party ko duk jam'iyyar da ke mulki a najeriya wannan da shine abin da ya kamata kullum mu dinga bambantawa gwamnatin musulunci shine gwamnatin ta take kan qur'ani da hadisi ba tinubu da kashin ne musulunci ba wallahi tallahi ba su bane musulunci musulunci shine qur'ani da hadisi ba da an hada muhammadu da ibrahim dan takara da mataimaki ta ce annan na musulunci ne ba haka bane yanzu a ce gombe mun tsaye da gwamna musulmi dipiti musulmi suka ci zaɓe ba sunan gwamnatin gwamnatin musulunci ba tana nan gwamnatin demokuraɗiyya sai dai an daina amfani da constitution shine ta zama gwamnatin musulunci allah ta'ala ya sa mu dace to irin wannan lotin na gwamnati malamai sun ce babu laifi za a karba ga ma'aikata kamar da na ba da misali da haya purchase shi babu riba a ciki idan ka sayi mashin naira miliyan ɗaya sai ka zo ka ce gashi nan duk sati kana kawo min dubu kaza ko duk wata a cikin wata kaza ka gama biya na sai aka yi lissafi abin da zai biya ka miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyu babu kuma ya halatta ina fata an gane kamar yadda babu laifi a musulunci ka zo ka ajiye kaya kana sai da shi naira dubu daya in mutu ya zo yana son bashi ka ce ta dubu daya da dari biyu kudi hannu dubu daya bashi dubu da dari biyu ba riba ba ne ba shi ma ya halatta sai da ce mai bashi ba a tausaya mishi ba amma abin da aka yi ba sunan shi haramun ba ina fata kun gane sau shi musulunci haramun daban a ce kuma nan kaɗan tausaya mishi da shi ma daban Allah ya samu dace wannan tana tambaya a cikin tambayanta kuma ta ce idan na je saudiya kamar umra kenan aikin umra shin kasar zan yi ta yi ko kuma zan dinga cika sallah ne haba ina kai ina kasar a makka dan Allah komanda mutum ya je ya zauna yana kasar ga harami ba zai je bi jam'i ba ai ba abin da ya haɗa ka da kasar ai ka je masallaci ka samu ladan falala ka kashe wannan kuɗi ka je kana kasar in kasar kake so ka kama hanyar lagos mana ka ta kasar har sai ka gaji dama ga titunan ba su da kyau a takaice dai in mutum ya je saudi arabia wallahi da zai dage har ya je dawo a ce bai rasa jam'i ba da ya huta sai dai ko in akan hanyar tafiya irin makka zuwa madina wannan bayan da ka iya amma dai a ce kana makka ko kana madina kar ka yi wasa da jami shi ne kasi riban zuwan ka can kai da kasar kan kun yi sallama amma misali daga makka za ku tafi madina ya halatta ku kasar an gane ko wannan ya halatta kuna kan hanyar tafiya ne amma kana makka kan ko kana madina sallafa in kai sallan azhar a haramin makka to kafin mutu ya samu lada irin naka sai ya yi sallah dubu ɗari sai ya yi azahar sau dubu ɗari haka la'asar haka magariba haka isha haka asuba to idan kai sallolin nan guda biyar a jam'i a masallaci kafin a samu lada irin naka fa sai an yi sallah dubu ɗari biyar duk sallah ɗaya dubu ɗari ne to in ai ba kai ba ƙasar ai haka a madina shi kuma sallah duhu an gane wannan abin da kyau allah sa mu dace sai waɗanda suke neman addu'o'i insha Allah za a sa su addu'a a wanda ta ce ɗanta yana shaye-shaye muna fata Allah shirye shi Allah ta'ala kuma ya yaye mishi ya shirin da shi da sauran 'ya'yan musulmai gaba ɗaya Allah ya musu albarka sannan akwai wanda ta rubuto na jike kwamanda ya dan taba wurin ana neman mazaje na gari to zama da gaske ne na garin ake nema don matsalar matan da yawa karya suke ba na gari suke nema ba mai kudi ake nema ka ji an ce na gari to mai kudi kenan yawwa in ka ga talaka ya zo ko ya kai abu bakar siddiqu imani shi ba na gari ba ne to a daina mai garin mai rufin asiri ina fata an gane kararen wanda shi ma ta kan shi yake yi kwaran ma akalla da alimi wanda za a haɗu a rufa wa juna sannan kuma wani abu da yawan mata suke mantawa nawa nawa suka auri mazaje daga baya suka yi kuɗi ku tambayi manya masu shekaru za su gaya mu a lokacin da aka mata aure watakila halin da yake ciki kwamfiyatu yanzu da ba za ta aure shi ba an gane ku to saboda haka a kullum a kalli gaba kar a kalli yanzu yanzu shi kudin allah ne yake ba da shi watakila sai kun yi auren ma allah sai kawo wani hanyar kudin to allah ta'ala ya duk waɗanda suke neman aure daga cikin budurwai da zawarawa allah ba su mazaje na gari sannan mata kuma da suke da mazaje allah sanya albarka cikin zaman auren nasu mazaje da suke neman aure su ma allah ba su mata na gari daga wani na kallo na nan a gashi ma yana cikin masu neman masu son ƙari kuma irin su alaran ma allah ya ba su halin ƙarawa da su mala usman mu da muke da mata hudu allah ba mu ikon rike su za mu tashi a farkon ayata goma sha takwas insha allahu ana tana tambaya wai wace aljanna ce aka zaunar da annabi adam aljannan da allah ya ga dama annabi adam ne ya zauna cikin aljanna kuma dama wai sannan kuma an ce an shiga aljanna ba a fita amma shi kuma annabi adam ya fita annabi adam dama ba ya shiga aljanna ne na kare fita ba an ajiye shi ne temporary kamar transit ne ka taso daga wani wuri za ka je wani wuri kudan tsaya kamar ka tashi daga gombe za ka je bauchi ku tsaya alkaleri ko za ku ci abinci ko za ku yi sallah ba nan bayana nufin za ku zauna a wurin bane ba sai an je bauchi ko malawar da saboda haka dama ba an halicce shi don ya zauna a aljanna bane ba tun kafin a halicce shi allah subhanahu wataala ya faɗa cikin ƙur'ani mai girma ya gaya mala'iku zan sanya halifa a ban ƙasa to a shi dama ba halice shi dan ya zauna a wajen ba wai da qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa shine hikima halittar shi dama ya zama halifa a bayan ƙasa shi yasa ya zauna na dan lokaci amma Allah cikin hikimansa da ya tashi fidda shi bai kore shi ba sai da aka kaddara wani abu ya faru suka dan yi takun saka da iblis kafin aka ce to ku fita kaman jarrabawa aka mishi sannan wace aljanna ce zauna kuma aljanna dai wacce take sama ne amma a wani bangare ne wannan allah bai bayani ba sai wannan wacce ta rubuto tambayan nan jiya na ce ban fahimci rubutun ba ko shekaran jiya ne abinda da ke cewa shi mijinta ne ya sake ta an nan samu saɓani allah kiyaye sai ya sake ta to sannan kuma sai ya sake cewa kuma tana cikin a sai dawo da ita to daga baya kuma ana zaune aka ƙara samun saɓani sake sake ta to da ya sake ta a kaga biyu kenan ko to tana cikin idda kuma sai ƙara cewa na ƙara ɗaya ko tana iddan da suka ƙara faɗa ban sani ba allah sauwake to sai nake tambaya wai ba an ce ba a saki a cikin idda ba ai an ce ba a saki a cikin idda haga wannan dai ba ta so a kai uku ne nake ga so take ai sulhu insha Allah to da farko a a masaba ta jumhurin malamai ina ce jumhuru ina nufin jumhurin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da duk mazahibul arba'a abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad ibn hanbal wanda ba su da sabani shine cewar in aka yi mace saki uku a lokaci ɗaya sakin yayi in aka yi saki biyu a lokaci ɗaya sakin yayi kuma hatta lajanatu da'ima ta saudi arabia da suka zauna taro akan wannan kusan jamhurin su sun karkata zuwa ga wannan fatawan illa iyaka an samu a kaɗan daga cikinsu kamar alama bin baz a matsayin shi na mufti a lokacin rahmatullahi alai ya saba wannan fatawa da waɗansu daga cikin sahabbai da su ma suka ce saki dole a yi shi ƙwaya ɗaya a dawo a sake ɗaya a yi hassa uku amma lokaci ɗaya ba a yin shi gaba ɗaya to a nan amma kotunanmu na najeriya duka kotunan shari'a musulunci ba sa aiki da wannan fatawa duk kotun da kika ji alkali zai ce aure ya saku an gane ko saboda suna fatawa ne akan mazhabobi kuma kowane kotu kuma ba a nan kasan ba duk kotuna haka suke to ana abin da za mu ce shine yanzu shi mijin za a tambaya a tambaye shi watakila ba saki ba ne ba kila ko yana ƙara cina miki ne ba na sake ki ba muna fatan haka don ba a so a yi saki uku gaskiya allah subhanahu wa ta'ala yake a talaku marratan saki guda biyu ne kar a kai shi na uku don na ukun annabi ya ainihin ba a son saki na uku saboda in an yi aure ba zai dawo ba har sai an sake wani aure sannan hatsarin da ke cikin saki uku kuma idan aka yi sai allah jarrabe ku da kuna so ku dawo har shi namijin ya gana fiki-fiki da ido yana ta neman fatawa malam an ce a wasu malamai sun ce kaza kafin a yi sakin bai san waɗannan malaman ba to a nan sai ga an ji an afka kuma cikin kuskure sai haɗa baki a ji a yi aure don a fito a cuci gara shi ya yi aure tsakanin shi da allah shi yaudaran shi aka yi so ake a yi auren kashe wuta auren kashe wuta kuma yan haɗa baki da namiji haramun ne sai dai ta ita kaɗai duk duniya ba wanda ya sani amma da yan cuci bawan Allah yawwa shi ne gaskiyar magana amma da duk namijin da aka haɗa kai da shi matarsa ta yi aure don ta fito ya aure ta hadisi annabi ce Allah tsine masa albarka wanda ya aura in shi ma ya sani shi ma Allah tsine masa albarka kafin ga sai a je a jefa bayan Allah cikin fitina Allah ya kiyaye to wannan da a tambayi mijin tukuna a ji a me yake nufi da wannan maganan da ya yi kafin a bada fatawa insha Allah sauran takardun gaba daya duk addu'o'i ne addu'o'i kala-kala ba zan ma iya lissafa su ba duk wanda ke da bukata na alkhairi Allah ya biya mishi duk wanda yake da damuwa kuma Allah ta'ala ya yi mishi waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ta'ala ya sare mana al'amuranmu na ga kai tsaye za mu shiga karatu insha Allahu karatu akwai tambayoyi nake kaman guda biyu kusan tambaya ne masu kama da juna wannan tana maganin cewa na farko tana nema a taimaka mata da addu'a saki ya shiga tsakanin ta da mijinta yanzu aka sun kai har shekara biyu da rabuwa amma shiru har yanzu bai nemi na koma ba sai mu hada shi da kwamanda nake ga har yanzu bai nemi ta koma ba ya ce inda matsalar take yana sona sosai amma yana jin kasawa a ce ya dawo gare ni cike saki mai mushayi lalako ba haka ba tun da shi yana dan ji da kanshi kin tabbatar yana son ki tsakani da allah har ma so sosai amma dai ya kasa ne shi ya daure ya ainihin kawo kan shi wallahi ki neme shi shi ne gaskiyar magana to ta ce a taimaka mata da addu'a Allah ya jiyo da hankali shi sai ki kawo abin sadaka a su alarama ga su mala usman a yi ta miki wuridin wallahu galibin al'amri to to gaskiya wannan shawara za a baki kuma na riga na faɗa cikin magana babu laifi idan namiji shi yana ɗan ji da kanshi ba zai iya dawo ba in kin tabbatar yana son ki har ma yana gaya wasu wallahi in kika neme shi zai dawo ai dama jira ake wani ya ɗan mika hannu kawai sai a karɓa ina fata an gane to galibi shi ya ja daga ke kin ja daga to ya za a dawo ke sa aka yi shekara biyu kila ma gwada hankalin ke ki to kuma ke kin kasa hankalta har yanzu to da Allah ki haƙuri ki neme shi ko shi mishi text mai zafi irin sha biyun dare din nan yana tashi sahur zai gani to insha Allah kina tura text maki bi shi da addu'a Allah sai ce ga yayi reply ce me kida ma sharrin shedan ne sai a dawo a sasanta wannan da shine abin da ya kamata yi ko kuma ki bi ta wajen waɗansu abokanan shi ko wasu yan uwa a dai mishi magana din a dawo inda baya so shine abin zai bada wahala Allah ya sa mu dace wannan ta kuma tace tana so a taimaka a bambance mata tsakanin a tsakanina da mijina saki nawa ne a wani lokaci nakan gyara hausan da suke ne ta ce mun taba saki daya ya taba min saki daya zaki ci ba mun taba saki daya ba ya taba min saki daya sai yanzu kuma na biyu ya sake ni amma cikin fushi ta zama lauyin shi kenan ya sake ta a cikin fushi to bari ku ji inda matsalar take da ya mata saki na biyu a cikin fushi kamar yadda ta fada sai ta ce har na juya zan tafi sai na ce masa can ta matse maka to ku saurara ba ta gama magana ba yi to da ta ce mishi can ta matse maka sai ce na ƙara ɗaya amma kamar wannan ne ko amma kuma shi ma wanda ya ƙara ɗin a cikin fushi to yaya hukuncin sakin ta ce za a iya komawa ne ko dai sakin ya ƙare to kin ga inda zan yi irin naki ni ma sun ce can ta matse miki ko ba haka ba wannan laifinki ne ke kika ce ya miki sake na biyu a cikin fushi sai ki rabu da shi ya ce ka ƙara tunzura shi kuma dole sai ya ƙara wani kuma to kin ga ke kika yanke igiyoyin auren gaba ɗaya yanzu to watakila ke kuma ke cin sharrin shaidan ne to abin da ke akwai anan shine abin da sa take tambayar nan watakila ko ta taba jin wani malami ya ce ba a saki a cikin fushi in an yi saki a fushi sakin bai ba to ni aka mi wannan magana kullum tambayar da nake a ina ake saki a cikin farin ciki duk saki a cikin fushi ake malai sa kwana saki a cikin farin ciki malai usman ba a yi ai dama rai ne ke ɓaci a yi saki duk sakin duniya abin da ke jawo shi kenan kashi casa'in cikin ɗari ƙila kashi goma ne a samu wani amma saki dama sai an yi fushi haka kawai ana soyayya da zaman lafiya da mutunta juna sai a ce an yi saki ba a wannan abun dama fushi ne ke sa a yi saki to malaman da suke magana irin su ibn qayyim al sun yi magana kan talaqul ghadban sakin wanda ya fushi sakin bai yi ba suna kafa hujja da hadisin ibn majah wanda imam ahmad hanbal ma ya roto a cikin musnad daga nana insha Allah kara mata yadda annabi ya magana akan a la talaqa fil ighlaq wannan ighlaq fassarar da aka masa shine wanda aka tilasta masa ya sake mace sakin bai yi ba kana son matarka haka a ce dole he ka sake ta to in ka sake sakin bai yi ba wasu malamai ne suka ce kawai idan iyayenka ne sakin yayi amma ka wani ko mai gidanka ko wani shugaba ko wani wanda kake shakkan shi ya sa ka sake matanka akan dole to shine wannan sakin bai yi ba talaqul mukrahi kenan wanda aka tilasta wa ya sake matar shi akan wannan aka kulle imamu malik Allah mai shirama aka tsare shi na tsawon lokaci saboda ya bada fatawa a madina cewa in aka yi saki akan tilasta sake bai yi ba su kuma shugabannin lokacin in sun ga mace ta musu za su sa a kira mijinta dole sake ta shi ne imam malik ya ce an yi sakin sakin bai yi ba karshe ya sha wahala akan wannan fatawan kuma ita ce fatawa ta daidai to sai wasu malamai suka ce to wanda ya saki a cikin fushi shi ma yanzu fushin ne ya tilasta mishi to amma duk abin da suka ce fa fushin da mutum ya fita a hankalin shi akwai wanda in ya fushi bai san me yake yi ba akwai su a cikin mutane zai iya rantsuwa ma shi bai yi kaza ba kuma yayi a lokacin da fushin ya sauka ya dawo cikin hayyacin shi akwai wanda in yi fushi duk rashin hankali zai yi to ire-iren waɗannan da aka ce mutumin da in yi fushi zai dawo a ce kayi kaza ce shi bai yi ba ka ce kaza shi bai ce ba kuma muka ga yana aktin irin na mahaukata zai iya fasa kome namiji da mace duk akwai masu irin wannan fushi to irin wannan fushin ake magana ba kawai don normal bacin rai ba wannan in kai saki a cikin fushi saki yayi sakin da ya kama da hauka ake magana kun fahimci wannan abin da kyau to wannan mijin naki ne a cikin hankalin shi ya sake ki tun da an ce can ta matse maka ya kara daya yana cikin hankalin shi in bai da hankali ba za mu kai ga wannan ba sai ya karya miki kafa kafin ya sakin ina fata an gane to saboda haka wannan ba fushi ne da ya kai matsayin hauka ba duk fushin da level din shi ya kai matsayin mutum ya zama dan karamin mahaukaci to su ne akan ce idan aka yi saki saki bai yi ba amma ba kawai fushi wanda kowa yake yi an yi cacar baki ko an yi fada a yi fushi a ce an yi saki dama haka ake saki ai kun gane bambancin abun a takaice da wannan shine karin bayani insha Allah kuma in rai ɓaci a dinga kama baki yanzu inda ba faɗa mishi komai ba da ba zo ana wannan tambayan ba shi kuma wancan dan uwan baiwar allah nan da allah ki neme shi ku sasanta ko da kanki ko kuma ki tura masa waɗansu har ma ki ba da cin hanci in kina da shi ki saya masa yadin sallah mai kyau da takalmi da hula da agogo in ji malaminu don wannan shine abin da ya kamata a kullum shi aure din aikin alkhairi ne ai duk wani step da ka ɗauka na a gyara aure lada za ka samu kuma babu wani ƙasƙanci fa a ciki babu don wajen mijinki za ki koma saboda haka babu wani abun a ce ni na ci baya kuma ko babu komi shi yake sama da ke matsayin yaya yake a wurinki ko makamancin haka to don kin bashi hakuri wannan ba laifi bane ba Allah ya sa mu dace za mu tashi akan aya ta 22 insha Allah